منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ita wannan ƙasa da Allah ya bamu labari cewa ana yin ruwan sama tsirrai su fito mu mora dabbobi su mora Allah sai ya ce min ha daga ita ƙasa ɗin ne khalaqnakum muka halitta ku ya ce bi khalqi abikum adam ta hanyar halittar babanku annabi adam min ha daga gare ta wa fiha nu'idukum kuma a cikinta muke mayar da ku shine makaburina kuna ababen binnewa ba'adal mauti bayan mutuwa Allah subhanahu wata'ala ni'ima ce ma dan adam da ake zuwa a binne shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa thumma amatahu fa aqbara Allah shine ya karbe ran dan adam kuma ya sama masa kabari wannan ba karamin gata bane da a ce dan adam idan ya mutu za a je a jefar da shi yadda ake jefar da kare ko yadda ake jefar da rago ko akuya da dan adam ya wulakanta to amma sai Allah ya tsara ko da arne ne ya mutu to ba za a bar gawarsa ta tozarta ba sai a zo ainihin a turbuɗe shi ta yadda ainihin ba za a dunga ganinsa haka ba saboda Allah ce wa laqad karramna bani adam tabbas mun girmama dan adam mun mutunta shi to Allah subhanahu wataala a wata yake cewa alam naj'al al-ardha kifata ashe ba mu sanya ƙasa ta zamo matattara ba ta zama wani mazubi na 'yan adam ahya'an wa amwata a lokacin da suke raye ga sunan suna yawo a kanta in sun mutu kuma ainihin abin ne su a ciki sannan Allah ya mata yanayin da idan an sa dan adam bayan wa'insu shekaru ta cinye shi ta cinye tsoka da jijiyoyi da kashi babu da a ce Allah bai mata wannan yanayin ba to sai a dunga tara 'yan adam ainihin su kilalacewa a rasa ya za a yi da su to Allah sai ya ba ta wata sifa da idan an sa dan adam bayan lokaci ta riga ta cinye shi shikenan sai a tona a sake saka wani a wajen to saboda haka Allah ke cewa fiha nu'idukum a cikin ta muke mayar da ku bayan mutuwa wa minha nukhrijukum kuma daga gare ta muke fitar da ku inda ba'fi a lokacin tashi taratan ukhra wani lokacin wanda yake na daban ay kama akhrajnakum inda ibtida'i khalqikum kaman yadda muka fitar da ku muka samar da ku a farkon halittar ku to haka nan muke fitar da ku daga ƙasa Allah ce qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun cewa lallai a kan ƙasar da za ku rayu ba ɗan adam da zai ce shi zai je ya rayu a sama dole sai dai a ban ƙasa kuma a kan ƙasar za ka je ka mutu kuma abin ne ka anan kuma ainihin ka fito daga nan tun da Allah ya faɗi wannan har yanzu ba a samu wani wanda ya ce to shi wannan ayar ban da shi zai je sai fegi a sama je a yi masa gini a can ya mutu a can abin ne shi a can babu tunda abin da Allah ya faɗa ba wanda ya ainihin ya canza shi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى to a yanzu fir'auna saboda kun san dan binni ne shaki ya ji an kure shi kuma a gaban jama'arsa to yanzu bari ya zo ya wata dabarar da zai ɓadda mi yanzu an kawo hujjoji ga baki ɗaya an kai shi bango to yanzu ya za a yi sama wa kansa mafita yanzu ga mutane ƙala Allah kita wala qad arainahu tabbas mun nuna masa shine absarna fir'auna mun nuna fir'auna ayatina ayoyinmu wannan malamai suka ce al ayatil kauniyya domin annabi Musa alaihi salam ba a bashi a taura ba sai bayan halaka fir'auna Allah ce wala kada ataina Musa alkitaba min ba'da ma ahlaka al-qurun al-ula mun bai wa annabi Musa littafi bayan mun halakar da wayannan tsareku sai bayan halaka fir'auna sannan ainihin aka bashi at-taura kenan yanzu al-ayatul kauniyya irin su al-asa wal yad sune ayoyin kudura wanda zai gani ya tabbatar da wannan abun gagar koya ne to Allah ya ce mun nuna masa wannan duka shine at-tis'i guda tara wanda mun ambata su a cikin suratul araf fakazzaba biha sai ya karyata waza am annaha sihirun ya riya cewa ai wannan sihiri ne wa aba yaki an yuwahida Allah ta'ala wato ainihin yaki ya kadaita Allah qala sai ya ce aji'itana wato ka zo mana ne li tukhrijana don ka fitar da mu min ardina daga ƙasar mu shine Misir wa yakuna lakal mulku fiha wato ya zama yanzu kai kake mulki kaga duk wanda aka ce za a kore shi daga garinsa ai kaga sai inda karfin sa ya kare yanzu kaga ya kade hankulan mutane daga an kure shi yanzu abin da yake kokarin ya nuna musu to wannan fa so yake ya kori kowa daga gidansa ya zama kenan shi ya mamaye wannan saboda haka kana so ka fitar da mu da ƙasar mu ne bi sihirka da wannan sihiri naka ya Musa ya kai Musa ma'ana kenan annabi Musa ba mu'jiza ba ce sihiri ne ma ya zo da shi sai ce to fala na tiyannaka bi sihirin mithli in sihiri kake takama to za mu zo maka da sihiri kwatankwacinsa yu'ariduhu wanda zai fito na fito da shi faja albainana wa bainaka mau'idan ka sanya wani alkawari tsakanin mu da kai kai da kanka ma zaka zaba lidhalika ga wannan abin da za a yi kuma la nukhlifuhu ba za mu saba mu wannan alkawarin ba nahanu mu wala anta ko kuma kai kuma a sa wannan alkawari ma'ana meeting point din makanan wuri malam ya ce mansubun bi naz'il khafid ma'ana fi makanin shine asalin sai aka ce makanan wato bagire suwan wanda yake madaidaici malam ya ce bi dhammi awwalihi wa quri'a bi kasrihi ana cewa makanan siwan ko makanan suwan al-imam hamza da asim da ibn amir su uku sun karanta suwan saura kuma da nafi'u da abu amr da ibn kathir da ainihin hamza sun karanta a makanan makanan siwa saboda haka kenan afwan da hamza da ibn amir da asim su suka karanta ainihin suwa suka yi masinin damma to amma wanda ba wannan uku masu kuma suka karanta ainihin siwa suka yi masinin kasar dai ma'anar su daya kenan da nafi'u da ibn kathir da abu amr da kisa'i su suka karanta siwa mun gane ko shine abin da mai tafsiri yake cewa ai wasatan wato wuri tsaka tsakiya tastawi ilaihi masafatul ja'i min at-tarafaini wanda ainihin zangon tafiya na wanda zai zo daga kowane bangare biyu zai yi daidai ma'ana kar a sa wajen da zaka ji kai ya maka nisa ko mu ma mu ji cewa wajen ya mana nisa a sa wurin da tafiyar da za mu yi mu da ku ta zamo daidai da daidai wasu kuma suka ce har yanzu suwan ko siwan yana nufin wuri faital mai kakke wanda ba kwari ba tudu ana hango duk abin da za a yi ƙala to sai annabi musa alaihi salam ya ce mau'idukum yau zina to alkawarinku shine ya zamo ranan kwalliya mai tafsiri ya ce yau idin lahum shine ranar idin su ya ta zayyanu na fihi wanda suke cin ado a ciki wa ya ji tami'una kuma suke taruwa wasu malamai suka ce shine idin nairuz wanda shine idin yahudawa wasu suka ce a'a ranar ashura ne to amma wasu sun yi musun ya zamo ranar ashura hujjar su suka ce to ai su yahudawa sun keɓance ranar ashura da buki ne kasancewa a ranar Allah tsirtar da annabi Musa alaihi salam yanzu kuma bai kai ga yin tafiya ba mabalanta na Allah subhanahu wataala ya tsirtar da shi daga fir'auna to wanda kuma suke ganin ashura ce suka ce a'a ai dama ita ashura sananniya ce abin dai ya zama an yi gamdakatar sai ta zama ranar ashura to Allah dai subhanahu wataala bai yi ta ayinin ranar ba rana dai ce wadda suke yin kwalliya su yi ado ko ya zamo ranar ashura ko idin nairuz ko abin da ya kama da haka wa an yi sharan nas kuma annabi musa alayhi salam ce a tara mutane shine yujma'u ahlu misr a tara mutanen birnin duhan da hantsi shine waqatahu lokacin hantsi lin nadhri fi ma yaqa domin su kalli abin da zai auku kun ga annabi musa alayhi salam wato sai hikimomi na farko ya ce a sanya wuri wanda yake wato ainihin ko lokaci ya kasance lokacin ado kowa da kowa ya fito kuma ranar sallah dama rana ce ta son ai kallo galibi duk wanda suka yi tafiya sun dawo daga tafiya galibi yanzu wanda suka yi tafiya kasashe ko wurare za su yi ta ɗauki su dawo su yi sallah a gida to kenan duk na nesa sun zo kuma wani bai tsiri balaguro ba sannan sai ce a yi abin da hantsi yadda zafin rana ba zai hana wani ya zo ba kuma bai ce a yi da dare bai da za a samu duhu wani ya kasa ganin abin da aka yi ma'ana a yi abin keke da keke kowa ya gani to shi kenan
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى to yanzu an yi yarjejeniya an yanke lokaci da wuri me ake jira ranan wato ainihin karan batta ta zo fatawalla fir'aunu to sai fir'auna ainihin ya juya shine adabar ya juya fajama'a kaidahu ya tara dukkan makircinsa aizawi kaidihi ma'abotan dukkan makircinsa wanda yake ganin cewa sun iya shirya dabaru minas sahara na daga ainihin 'yan dabo ya tara su ya yi masu famfo ya hau diro ya faɗa musu ga abin da yake so lallai a yi kuma su ma ga abin da za a yi masu famma a tabihimul mau'id sannan sai ya zo da su wannan wuri na alkawari to kasancewa annabawa masu nasiha ne a wajen mutanensu babu annabin da yake so wani ɗan adam ya shiga halin kakanikayi so suke kowa ya gyara a gudu tare a tsira tare shi yasa annabi Musa alayhi salam sai ya so mai masu wa'azin da in sun karba su amfana qala lahum Musa sai annabi Musa alayhi salam ya faɗa masu mai tafsiri ce hum ithnani wa sab'una su saba'in da biyu ne ma'a kulli wahidin habalun wa asa tare da kowane daga cikinsu akwai igiya da kuma sanda malamai sun yi saɓani akan adadin waɗannan masu sihiri wasu ma suka ce sun kai dubu tamanin wasu suka ce dubu saba'in wasu suka ce dubu goma sha biyar wasu suka ce dubu arba'in wasu suka ce dubu goma sha biyu wasu kuma suka ce ainihin saba'in da biyu kamar yadda mai tafsiri ya rubuta ala kulli hal allah subhanahu wata'ala dai bai yi nassi akan adadin su ba kowane ijtihadi ne ainihin na malamai na ainihin faɗan adadin su ko ma dai su nawa ne to sun zo rana ta yi lokaci ya yi nan musa alaihi salam sai suma masu da wa'azi ya ce wailakum ya ce kai canku ku shiga hankalinku ai alzamakumullahu alwayl wato Allah ya lizimta muku wannan kalma kai canku la taftaru ala Allah kadiban kar ku kirkiri ƙarya ku danganta zuwa ga Allah ina muku nasiha bi ishraki ahadin ma'ahu shine ku hada wani da shi idan kun yi wannan fayas hatakum bi dhammil ya'i wa kasril ha' fayyashatakum dammun wa kasarun sihabuhum saboda haka kenan hamza da kisa'i da hafsu suka ce fayushitakum saura suka ce fayyashatakum min ashata yushitu ko kuma sahata yashatu ma'ana ko ruba'i ko sulafi akwai af'ala irin wannan da suke zuwa ruba'i ko sulafi su ba da ma'ana ɗaya kaman saƙa da aska kun ga saƙa sulafi asƙa ruba'i duk ma'anarsu ɗaya kaman sara da asra sara filasi asra ruba'i duk ma'ana ɗaya ainihin suke bayarwa to saboda haka wannan wannan fi'ilin irin sa ne yace bi don miliya'i wa kasar ha a ce fa yusita wa quri'a bi fathi bi fathihima wannan ku gyara bi fathihima ne da fataha su su biyu fayashata wato ma'ana da ha'un da ta'un duk a yi masu fataha amma akwai mimin a wajen ba ha'un bace ita kadai ai yuhlikakum wato Allah sai ya hallaka ku bi azabin da wata azaba min indihi daga wajensa wa qad khaba man iftara kuma lallai duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta zuwa ga Allah wannan ya tabe shine wato ai shine kazaba ala Allah wanda yayi ƙarya wato ainihin ya danganta zuwa ga Allah to ga alama wannan jan kunnen da annabi Musa alaihi salam ya yi musu ya dan shiga ya ratsa hankulansu fatanaza'u amrahum bainahum sai suka dinga wato ja'in ja suna yin musun al'amuransu a tsakaninsu fi musa wa akhihi a cikin sha'anin annabi musa da ɗan uwansa wa asarrun najwa kuma suka ɓoye wannan tattaunawa ai alkalamu bainahum fihima suka ɓoye tattaunawa wadda take tsakaninsu a cikin sha'anin annabi musa da annabi harun masu tafsiri da dama suka ce wannan abin da ya faɗa ya ratsa su kwarai sai suka dinga cewa to gaskiya wannan mutum fa ba fa mai sihiri ba ne abinsa annabta ce wasu suka ce kai da Allah ba wani annabta aka dinga ja in ja to sai waɗanda suka nuna cewa ba kan gaskiya yake ba suka yi rinjaye tun da dama fir'auna ga ra'ayinsa kaga dole ra'ayinsa ya rinjaye to har har wanda suke ganin akan gaskiya yake dole suka hakura suka sallama shikenan dai sihirin ne kalu sai suka faɗa li anfusihim ga kawunansu suka ce inna hadha ne wannan an yi saɓani a wajen karanta wannan kalma ƙira'an malan ibn Kas- eh, ibn kathir da habs suka ce in hadha ne lasahira ne وتخفيف إن عالمه دلا الإمام عالم شين ابن كثير ابن حفص شين عين وات ورمزي ناسا دلا دال كما رمزي ابن كثير to su suke cewa in haza ne to idan muka ce in haza ne in ta zamo nafiya ma'ana ma haza ne illa sahira ne to babu ishkali a wannan kira'ar inda iskali yake shine kira'an jumhur shi abu amr yana karantawa inna hadhaini la sahirani to idan aka ce inna hadhaini ba matsala shi ma ba wani iskali saboda shi musanna yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya to inda iskali yake kira'an jumhurin malamai da suka ce inna hadhani ba su ce inna hadaini ba ita dai inna in ta zo wajen musanna nasaba za ta yi masa nasaba kuma a wajen musanna shine a tabbatar da yawo to shine malamai suka yi ta kaiwa da kawo a wajen takarijin kira'ar sun yi takariji akalla guda uku suka ce ko dai inna a nan ma'anar ta na'am akwai wani a larabci ma'a- ma'ana na'am hadani la sahira ne kaga ita na'am ba ta yin tasiri a wajen fi'ili idan ta shiga ko kuma a'a ita wannan inna ɗin akwai damiru sha'an mahzuf ma'ana innahu hadhani lasahirani shi ma wannan takadiri ne to amma akwai wata luga daga cikin lugogin larabawa da musanna su kuma ba sa bambanta shi ko halin rafa'a ko nasaba ko jarra duk suna masa mu'amala iri ɗaya kawai da alif suke kawo shi su ce inna in- su- su ce hadani zaidani ko ra'aitu zaidani marartu bi zaidani kaga ba a ce zaidaini ba to akwai luga da ainihin ta tafi akan haka to wannan dai ɗaya daga cikin ukun nan shine aka yi takharijin kira'an jumhur akai kenan muna da kira'o'i kusan ma guda hudu da ibn kathir da hafsu in hadhani lasahirani malam abu amur inna hadhaini lasahirani na manta shi eh, ibn kathir yana yin shadda yana cewa in hadhai in hadhani shadda yake yi, shi ibn kathir ya ce in kuma sai ya shadda in hadhani lasahirani haka yake karantawa kun ga kira'a uku kenan hafsu tasa shi kadai ibn kathir tasa shi kadai abu amr tasa shi kadai sannan jumhur su kuma tasu inna hadhani la sahirani shine ana mai tafsiri ke cewa huwa muwafiqun li lugati man ya'ti fil musanna idan aka ce inna hadhani to ya dace da lugar wanda yake zai kewa musanna bil alif ya zo masa da alif fi ahwalihi thalath a cikin halayensa guda uku ko rafa'a ko nasaba ko jazma a ko jarra yace la sahira ne wato masu sihiri ne yurida ne wato su biyu da suke nufin an yi khurijakum min ardikum su fitar da ku daga ƙasarku bi sihirihima da wannan sihiri nasu su biyu wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla wannan kalma malamai sun yi mata fassarori kamar biyu zuwa uku ko dai wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla su yi awon gaba da wannan katafaren mulki naku mai daraja ma'ana idan sun tumɓuke mulkin nan naku su kuma su ɗare ko kuma a'a wa ya zahaba bi tariƙati kumul musla so suke su yi awon gaba da wannan sana'a da kuke morewa ta sihiri ma'ana idan yi rinjaye kowa sai zama shi kaɗai yake ci more wannan sana'ar to kenan ku yi iya ƙoƙarinku kar a toshe maku hanyar neman abinci ko kuma a'a wa ya zahaba bi tariqatikumul musla su tafiyan muku da al'adunku kyawawa duk su rusa su su ainihin su da sana su to duk kowane ainihin zai iya tabbata a haka din saboda haka sai su tafi da wannan shine malam yace mu'annathu amsal shi wato abin nan tariqatikumul musla al musla mu'annath ne muzakkarinsa shine amsal bi ma'ana ashraf wato mafi ɗaukaka ai bi ashrafikum wato suna so su yi ga awon gaba da mafifitanku bi mailihim ilaihima shine su karkatar da su zuwa gare ku li galabatihima idan ya zama sun yi rinjaye ma'ana so suke idan sun yi rinjaye to da sarakuna da masu kuɗi kowa ya bi su shikenan sun zama nasu to kenan ashe sai kun jajirce fa ajmi'u kaidakum an karanta da kira'a bi ko dai fajma'u min jama'a ya jama'u shine kiran ibn kathir ko kiran jamhur fa ajmi'u min ajma'a yujmi'u idan muka ce jama'a ya jama'u wato ku tattaro duk wata dabara da kuka iya to ku taro ta ku zo da ita kar ku bar komai ina fata an gane in aka karanta fa ajmi'u to ku yi iyayi ku jajirce ma'ana duk wani kokari da kwarewa da kwazo to lalle ku fayyace shi a wannan wurin to kun ga duk dai abin yana kuma zuwa ga ma'ana ɗaya ya ce wato fa'ajimi'u kai da kum ku tara wato ku tara dukkan wato dabarunku minan sihiri na sihiri mara sai bi hamzati qat'in shine fa'ajmi'u wa kasr mimi a ce fa'ajmi'u shine kiran jumhur min ajma'a shine ahkama wato kenan fa'ajmi'u kai da kum ku kyautata ku gyara duk wani wato ainihin dabaru naku wa ƙuri'a bi hamzati waslin shine fajma'u kamar yadda na yi bayani thumma tusaffa sannan ku zo wato ainihin a jere sahu ɗaya shine halun ai musafina ku zo a jere ga baki ɗaya ma'ana ai masa sukuwar sallah wa qad aflaha kuma tabbas ya samu babban rabo shine fazal yauma ya ci nasara a yau manista'ala duk wanda ya samu ɗaukaka shine wato galaba ya zamo ya ci nasara tunda fir'auna ya riga ya musu roman kunne yana cewa suna daga cikin makusata suna daga cikin 'yan majalisa suna daga cikin ainihin kabinet ɗinsa muddin da ainihin sun ci nasara sun kada annabi musa sun ƙure shi to su ne ainihin masu faɗa a ji ainihin a majalisinsa to shine suka ce wa ƙadafi lahal yau mani sa'ala duk wanda ya ɗaukaka ya yi nasara to fa kusan cewa shi ke nan ya rabauta to sai me قالوا يا موسى
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نخوض وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى to yanzu ga shi an riga an haɗu kamar yanzu ga majigin muna kallo ga annabi musa da annabi harun alaihi salam ba abin da yake tare da su sai sanda guda ɗaya kacal su kuma wancan ɓangaren na hannun hagu riƙi-riƙi da kaya saboda haka an zo domin a nuna ƙwarewa da gwaninta shikenan a samu kyauta ja'iza da aka sa wani mai waka ke cewa na hore ki gaskiya bari tsoron ƙarya shi mai gaskiya wato kullum abin da yake so a daidaita al'amari a tafi da kyau shi ko mai ƙarya a jihunsa yake so ya cika to kuma za su taɓa haɗuwa ba to a lokacin ƙalu sai suka ce ya musa ya kai musa ikhtar ka zaɓa imma an tulkiya ko dai ka jefa a sa ka sandakka awwalan da farko wa imma an na kuna koko mu kasance mu awwala man alqa mu ne farkon wanda zai jefa a sahu sandarsa ma'ana su suna ga shirin da suka yi to yanzu sun ba shi rata duk wanda ya zaɓa duk ɗaya ne don kar mu ce ka so ma jefawa ka ce ba kake so ba ko mu soma ka ce mun yi maka dabara zaɓi kai da kanka ƙala annabi musa sai ce bal a'a alku ku jefa ma'ana ku ku so ma jefawa fa'alƙau sai suka jefa ma'ana suka jefa fa'iza hibaluhum sai ga wannan igiyoyi nasu wa isuyuhum da kuma sandunansu malam ya ce asluhu usuwun asalin isiyun shine usuwun wa ƙulibatil wawani sai aka canza wannan wau guda biyu suka zama ya aini suka zama ya'un guda biyu wa kusiratil ainu was sadu sai aka yi ma'ainun da sadun kasara sai suka zama isiyun to sai ga wannan igiyoyi nasu da wannan sanduna nasu yukhayyalu ilaihi wato ana ra'aita wa annabi Musa min sihirin daga wannan wato dabo nasu annaha suna ganin kawai hayyatun wannan macizai ne tas'a da take ta tafiya ala butuniha akan cikunansu malaman tafsiri suka ce dabarar da suka yi zaiba suka samu suka wato ainihin shafe igiyoyi ko dai ainihin na kaba ko na tsumma ko ma na ko menene duk sai suka shafe su da zaiba to ita kuma zaiba idan ta ji rana sai kaga tana walwal kamar motsawa take to shikin duk suka shafe suka ajiye rana tana haska su to kawai sai annabi musa yake ganin kaman ma ainihin jujjuyawa suke ta yi kowa yana ganin to shi ke an riga an gama da annabi musa allah ce fa'au fi nafsihi khifatan musa ai shi ne a hassa annabi musa alaihi salam sai ya ji tsoro a cikin ransa ai khafa min jihati an na sihirihim sai ya ji tsoron cewa ya ji tsoron wannan bangare na sihirinsu min jinsi mu'ujizatihi ya ji tsoron yanzu gashi wannan sihiri nasu ya zo kaman irin mu'ujizarsa shi zai jefa sannan ta zama macijiya su ma sun aje igiyoyi sun zama macizai kaga kenan duk abin ya zama maciji da maciji to ya ji tsoron an yaltabisa amruhu al'amarinsa ya zama ya cakudu ya yi rikici alal nasu ga mutane fala yu'minu bihi ya zan ba su imani da shi ba malaman tafsiri sun yi saɓani wani irin tsoro annabi musa alaihissalam ya ji wasu suka ce a'a tsoron wannan abubuwa shi kansa ya ji tsoro don allah na cewa wastar habuhum adam musa ya ji tsoronsu waja'u bi sihirin azim sun zo da sihirin da allah da kansa ya ce babba ne ba ƙarami ba tunda abu ne da ake so ga baki ɗaya idan aka yi to an yi shi kenan ƙalubale an riga an gama to wasu malamai suka ce a'a tsoron da annabi musa alaihi salam yake ji shine kar mutane su bi wannan inna rididi su halaka su ɗauka wannan abun gaskiya ne abin da yake jin tsoro kar ya zama shi fa an rinjaye shi a nan bai samu tasiri mutane su ɗauka ƙarya yake to kuma wannan ayar da za ta biyo tana nuna wannan ma'anar Allah yake cewa ƙulna lahu sai muka ce da shi la ta haf kar ka ji tsoro innaka antal a'ala ai kai ne mafi ɗaukaka ba ma kai ne maɗaukaki ba ba a ce innaka antal ali ba sai aka ce innaka antal a'ala kai ne mafi ɗaukaka kai ne ainihin zaka ci nasara alaihim akan su bil galaba ta hanyar rinjayewa wa alƙi ma fi yaminika to duk sun jefa gashi nan wuri ya cika ana ganin macizai kala-kala da siririya da doguwa da mai katon ciki da duk gasu nan suna ta walai-walai Allah sai ka jefa ma fi yaminika abin da ke cikin hannun damanka wahiya asahu shine sandarsa ka jefa ta idan ka jefa talqaf shine tabtali'u za ta haɗiye talqaf ko kuma talqaf talqafa yalqifu talqafa ya talqafu idan muka ce talqaf za ta har haɗiye in muka ce talqaf za ta haɗiye da ce ziyaratul mabana ya dullu ala ziyaratul ma'ana ƙarin harufa a cikin ginin kalma yana nuni a bisa ƙarin ma'ana su kufiyun su ne suka karanta talqaf sauran suka karanta talaqaf za ta har haɗiye ma sana'u abin da suka aikata gabaki ɗaya inna ma sana'u kaidu sahir ai wannan abin da suka yi gabaki ɗaya makirci ne da dabara ta mai dabo ai jinsihi wato jinsin masu dabo su suka yi irin wannan tsari wala yuflihu sahiru shi ko dan dabo mai sihiri ba zai taba cin nasara ba haithu ata ta ko ina ya bullo bi sihirihi da wannan sihiri nasa fa alqa musa asahu annabi musa alayhi salam sai ya jefa sandarsa fatalaqa fatalaqafat kullama sana'u sai ta haɗiye dukkan abubuwa da ya zamo ainihin wato ainihin sun jajjefa sun tara a wannan wurin to a wannan lokaci ta cinye komai da komai akwai wata tatsuniya da masu wa'azin turmi suke yi wai akwai wani babban masu sihirin makaho ne shi shine ogansu kwata-kwata wai ya riga dama sai aka zo da shi shi baya gani to in suka jefa suka jefa sanda da muza ta haɗiɗiye sai ce wai fanta fara kai kaji shi ba larabci ba shi ba hausa ba sai su ce wai lafan ta fara wai sanda cikinta ya girma da ta haɗi ɗaya wa'annan cikinta ya girma sai su ce wai lafan ta fara ai cikinta bai girma kai da ji ka san larabcin yan wa'azin turmi ne saboda babu ra a cikin larabci kwata-kwata ra dai bahaushe ne kaɗai na san yana da ita saboda haka Ba- wai sai suke ta to shikenan da ta sunye ga baki daya ya dauke ta suka gaba ta ƙara girma ba sai suka faɗi ga baki ɗaya suka yi sujuda to wannan ba gaskiya bane ba wato ainihin mu'ujiza ce ta kiɗe masu fa ulqiya saharatu sujadan lafazin wato ainihin qur'ani ma ya nuna jefar da su akai ma'ana sun kiɗe mai kowanne ma bai san lokacin da ya faɗi ba aka jefar da su suna masu sujuda kharru sajidina lillahi ta'ala suka faɗi suna masu sujuda ga Allah maɗaukaki ƙalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa ai dama can wa'azi ya soma ru- ya ya soma wato kaɗa hanta cikinsu to amma abin da suke jin tsoro kar fir'auna ya ɗauki mataki a kansu ko kuma su rasa abin da suke sa zuciya za su samu tunda a wasu ayoyin yana cewa inna kuma laminal muqarrabin kuna daga cikin na kusa-kusa za a ba ku ainihin kuɗi sannan za a jawo ku a jika ku zamo shawara da ku za a dinga yi to dan adam yana son duniya yana son kuma ainihin ɗaukaka to sai su ga abun ya wuce a- am- al'amarin sihiri to lokacin da ainihin suka ga wannan duk baki ɗaya suka faɗi suka yi sujuda suka ce mun yi imani kun ga da sun ce amanna bi rabbina fir'auna zai ɗauka da shi ake tunda shi ya fito a matsayin Allah to sai suka yi masa izhari izhari mutlak suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa ma'ana kenan kai ba da kai ake ba mun yi imani da ubangijin haruna da musa to ya ce نعم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى a wannan lokaci fir'auna ya kiɗe ma hankalinsa ya tashi kuma da yake mai dabara ne sai ya bullo musu ta wani ɓangaren yanzu ba maganan sun ci nasara ko an ci nasara a kansu ba ne me yasa ba su jira izini ba yanzu za a hukunta su ne sakamakon rashin saura- sauran umarni yauwa ya kamata da da farko ya ce me yasa kuka yi imani da shi don yarin jaye kuma yasa bai faɗi wannan ba kala fir'auna sai fir'auna ya ce a amantum yanzu kwayi imani malam ya ce bi taqiqil hamzataini a ce a amantum wa ibdalu thaniyati alifan to wannan gaskiya cewa ibdalu thaniya alifan kuskure ne asalin abun alhamza ce guda uku a a amantum a ta tambaya sannan kuma a amantum ɗayar wacce take fa'ul kalima sannan ayyudul kalima to duk ra'ayi sun yi ittifaƙin a yi ibdalin ita ta uku ɗin ma'ana ta ukun wadda aka ɗaura duk ra'ayi sun yi ittifaƙi gabaki ɗaya za a yi ibdalin ta ta zamo alif inda saɓani yake me za a yi wa ta biyu tashili za a yi mata ko kuma shafe ta za a yi آه، مالا شاطبي سوى آه، وطاها وفي الأعراف والشعراء بها دام أتكون سورة أكو سكزو أآمنتم للكل ثالثا نبدلا وتدك أي سن إبدال تأكو أبن دي رجي سوى نسكي إسقاط تفرقو سيتسي وحقق ثان صهوبته su suhuba da hamza da kisa'i da shu'uba sai suka yi wata biyu ta hakiki suka ce a amantum a amantum kun ga ashe ta biyu tana nan ba a taba ta ba ta ku aka shafe sai ya ce wali kumbulin bi isqatihil ula bi taha tuqbila shi kumbul wato rawin na ibn kathir sunansa ainihin muhammad shi kuma sai ya isqatin ta farko a cikin sutu taha amantum kun ga anan ya jefar da ta farko kawai amantum kamar labari yake bayarwa to kenan duk ƙari'ai ga baki ɗaya babu wanda ya jefar da alhamza ta biyu ba wanda ya ibdalinta da ibn kathir da nafi'u da Abu- da abu amr sun yi tashilin ta biyu amantum amantum shi kuma hafsu shi kadai sai ya iskaɗin wato abin nan ko da yake ya- ya- abin nan ya yi musharaka da wa'ancin da muka faɗa su ba shi ne amantum lahu ƙala amantum ina faɗa- ina fata mun fahimta kenan ashe ta biyu ba a yi mata komai ba alhamza ta biyu garo take ina kuskure dai ne ainihin ya faru kenan ba a yi ibdalin ta biyu a matsayin alif ba ta uku ce aka yi ibdali abin da ya kamata a ce wa ibdalu thalithati alifan wato a yi ibdalin ta uku ta zamo alif to saboda haka sai ce a amantum lahu yanzu kwa yi imani da shi qabla an azana tun kafin na yi izini ni lakum gare ku ma'ana kenan gaban kanku za ku yi to sai ya bullo kuma ainihin ta wata dabara ta ƙarya sai ya ce innahu la kabirukum to wallahi wannan babban ku ne ma ashe muallimukum ashe ma shine malamin kuma ni ban sani ba allazi allamakum sihir don Allah ka duba wato shi yasa shi duk mutumin da ya rasa hujja ƙarya gunsa ba wahala gare ta ba annabi Musa da ya taho daga Madiyana daga zuwansa ya zarto ina ya ga wannan mutanen har aka yi mitin kai fa Fir'auna kai ka je ka gayyato su kuka tattauna annabi Musa ma bai san su ba a nan suka haɗu bai san suwaye za su zo ba amma saboda ainihin ya iya ƙarya sai ya ce wai ainihin ma kawai yanzu ya fahimci ma wato ashe wato haɗe kai aka yi shi wannan babban su ne an zo a yi kashe mu raba a kunyata ainihin shi fir'auna ya ce to lalle na gane ashe babban ku ne wanda ya koya muku wannan sihir sihiri wa antum talamizatuhu ko kuma ashe almajiransa ne fi sihiri a cikin wannan sihiri fasta yace fastalahatum wato saboda haka kawai sai kuka yi gamin baki ma'ahu tare da shi ala an tuzhirul ajaza shine ku bayyana gajiyawa min anfusikum daga kawunanku tarwijan li amrihi domin ya zama ainihin kun tago masantar da al'amarinsa wa tafhiman li sha'anihi ku kambama sha'aninsa wato kawai wannan shine dalili arada fir'aunu bi hadha alqawl fir'auna yana nufi da wannan magana an yulqiya shubhata ya jefa shubha ala nasu ga mutane alhadirina wanda suke nan kai la yattabi'u sahara dan kar su bi wa'annan masu sihiri fil iman a cikin ban gaskiya ma'a Musa wa Harun tare da annabi Musa da annabi Harun thumma khawwafahum bi qawlihi lis sahara sannan kuma bai tsaya annabi sai ya tsoratar da su da fadinsa ga masu hirin sai ya ce fala uqatti anna aydiyakum yace wallahi zan daddatse hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku min khilafin a bisa saɓani malin ya ce hal kenan halata kaunin qat'i min khilafin halin kasancewar datsewar a bisa saɓani bi ma'ana abinda ake nufi muktalifahu wato ma- mabambancin yankewar ai al'aidil yumna a yanke hannayen dama wal arjul al yusra kuma a datse kafafuwan hagu yace to duk abinda zan yi muku kenan ba a nan abin zai tsaya ba wala usalliban nakum kuma ga baki ɗaya zan kere ku fi juzu'in nakhal a itacen dabino ai alaiha a kai ma'ana a zo a bankara mutum a kere shi a jikin itacen dabino a nan yadda wasu suke faɗan asalbu wai abin da yake nufi za a fiƙe bishiyar dabino wai a soka wa mutum a duburarsa ba shi ne abin da ake nufi ba salbu a nan shi ne a kere mutum haka itacen da biyu yana tsaye ko kuma a kafa shi shikenan kawai sai a kafa wani ya gita kaman ainihin salib shine cross shikenan kawai sai a bankare mutum ko dai a daure shi ko a kafa masa kusa ainihin sama da ƙasansa a yi masa haka kowa da ya gan shi zai tambaya ma akai a ce ai Allah suka saba mawa to kaga kowa zai ji tsoron saba ma wannan Allah tunda ya iya irin wannan azabar saboda haka za a yi musu- za a yi muku irin wannan azaba wala usalliban da kun fi juzo in nakal zan kere ku a jikin itacen dubinai shine alaiha a kansu wala ta'lamunna kuma da sannu za ku sani ayyuna wane ne daga cikin mu ya'ani nafsahu wa rabba musa wato da ni da ubangijin musan za ku gane wane ne ashaddu azaban yafi tsananin azaba wa abuka kuma wane ne dawwamamme da ni da shi adwam ala mukhalafatihi wato ainihin wanda ya fi dawwama ala mukhalafatihi a bisa idan an saba masa wa za ku gane ni da shi wane ne Allah da haƙuri yake dan Allah ya kai a matsayinka na bawan Allah a ce kana nan a lokacin Allah ya baka aran duniya na minti biyar ai ina jin aikin farko da zaka fara ka tsinke kan fir'auna to amma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa umli lahum inna kaidi matin ina yi masu shigo-shigo ba zurfi saboda shirin da nake masu mai ƙarfi ne wai ɗan adam ne mai kashi da fitsari yake ce ma Allah wala ta'alamun na ayyuna wanne ne daga cikinmu ni da shi ma'ana ubangijin musa Allahu akbar ma ahalam Allah wa ya kai haƙurin Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka ga amsar da suka bashi نعم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى to an yi masu barazana an zare masu ido sannan an kaɗa hanta cikinsu shin sun barazanu sun ji tsoro a'a ƙalu sai suka ce lan nu'thiraka ba za mu taɓa zaɓar ka mu fifita ka ba ai shine lan naktaraka ba za mu taɓa zaɓen ka ba wato imani idan ya ratsa zuciya sai mutum ya zan baya jin tsoron komai mun faɗa m- malaman tafsiri sun ce saboda ƙasaitar fir'auna annabi musa sai da ya shekara biyu an kasa aje a kai bayanin annabi musa yana so ya gan shi to amma yanzu ga rai ga ido gashi gashi an ce ba za a zaɓe shi ba saboda imani ya riga ya tabbata a cikin zuciya ba za mu zaɓe ka ba alama ja ana minar bayyanati akan abin da ya zo mana na hujjoji addallati ala sidiki musa wanda suke nuni akan gaskiyan annabi musa wallazi fatarana ita wannan kalma tana ɗaukan ma'ana biyu ko dai lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati wa ala allazi fatarana ba za mu zaɓe ka ba akan abin da ya zo mana na hujjoji kuma ba za mu zaɓe ka akan wanda ya ƙagi halitta mu ba shine Allah kenan wannan wallazi fatarana sai ya zamo atsafi ne akan wancan kafin lan nu'thiraka mun gane ko ko ko ma'ana ta biyu lan nusraka alama ja ana min bayyinati magana ta cika sai suka ce wallazi fatarna kuma muna rantsuwa da wanda ya kage halitta mu akan haka muke kenan wanda ko ta zamo wawul qasam a bisa ma'ana ta biyu ko wawul adafi a bisa ma'ana ta farko shine wallazi fatarna muna rantsuwa da wanda ya kagi halitta mu shine khalaqana ya halice mu shine mai tafsiri yace qasamun ko dai mu ce rantsuwa ce wallazi fatarana au atafun alama kenan lan usraka alama ja'ana wa alal ladhi kenan waw ya zama atafi akan ma lan nusraka alama ja'ana wa alal ladhi fatarana to ko ya zama atafi akan wannan ma din dazu na manta na ce kafin wato ainihin mimin nake so na ce faƙaɗi ma an taƙab ka aikata duk abin da kake so ka aikata ai isna ma qultahu ka aikata abin nan da ka furta fa nahnu lannan hazima mu ba za mu taɓa karaya ba an aqidatina bihi a bisa aƙidan mu tattare da Allah subhanahu wata'ala eh ba canji muna nan inna ma taqdi hadhihi alhayata ad-dunya abin da fa za ka iya shine a wannan rayuwar ta duniya wadda dama karewa za ta yi iyakar abin da za ka yi ka kashe mu ko kisa na lokaci ɗaya ko kisa na yau mutum guntu-guntu mutuwa dai ba a biyu ɗaya ake yi to iya abin da za ka iya shine iya rayuwar duniya malam ya ce an nasabu al-littisa wato nan da aka ce inna ma ta ƙarfi hadhihi hayatar duniya duk lokacin da kaji malaman luga sun ce al-littisa to suna nufin ala nazil khafid ma'ana kenan takadirin abun inda ma takadi fi hadhihi da sai a ce kuma alhayatid duniya to da aka cire fi din sai aka ce hadhihi alhayatad duniya domin hadhihi bi wannan shine asalin majaruri din to da aka cire khafid sai zan mansubi to da aka ce alhayata badal ne na wannan bi din a duniya kuma sifa ta alhaya to shi ne ke ta annasabu al-litisa ai fiha ma'ana fi hadhihi al-hayati dunya wa tujza alayhi fil akhirah kuma za a yi maka sakamako a lahira duk abin da kai mana ma'ana in ka azabtar da mu ka cutar da mu baka sha lalai ba inna amanna bi rabbina mu mun yi imani da ubangijinmu liyaghfira lana khatayana don ya gafarta mana kurakuran muminal ishiraki na shirka da muka yi wa gairihi da wani shirkan wa ma aka rahtana alaihi mina sihir da tilastawa da kai mana akan wannan sihiri malamai sun yi maganganu wacce irin tilastawa ya masu tunda idan muka duba su da kan suke cewa a inna lana la'ajaran in kunna na hannu galibin muna da lada ko sakamako ko tukuici idan mun yi rinjaye kaga kenan sun zo da murna da zaɓin kansu nan kuma sun ce wa ma aka rahatana to anan malamai sai suka yi fassara biyu wasu suka ce aka rahatana asali shi ya dinga tilasta a zaɓo mutane a je a koya masu sihiri don wasu malaman tafsiri suka ce su wannan masu sihiri mutum saba'in da biyu da mai tafsiri ya ambata suka ce saba'in daga cikin isra'ilawa ne biyu ne kibtawa shi yasa ma fir'auna ya samu hanyar cewa to ashe shugaban ku ne tunda dan kabilar ku ne kenan shi ya tilasta suka je suka koyo sihiri asali ba zaɓin su bane ko da a yanzu sun yadda cewa su yi wasu suka ce a'a can da Allah ya ce fatanaza'u amrahum bainahum da sun zo da shirin cewa za su yi wata gwaninta a sallame su to da annabi musa ya ja kunnen su ya nuna musu lalle su shiga taitayin su to sai suka janye suka nuna ba za su yi ba to sai fir'auna ya tilasta musu to shine ma aka rahata na alaihi abinda ka tilasta mana a kansa mena sihir na ainihin wannan dabo amalan domin yin aiki li mu'aradati Musa yi in fito na fito da Musa ma'ana abinda muka a aikace domin yin fito na fito da annabi Musa wa qaulan da kuma wato laifinmu da muka yi a faɗe min alhalifi bi izzatika na rantsuwa da izzaka dan a wata aya sun ce bi izzati fir'auna eh suka ce sun rantse da izzar fir'auna da girman su kenan da ɗaukakarsa suka ce lallai su ne ainihin za su yi rinjaye suka ce wallahu khairun Allah shi ne mafi alkhairi minka ba kai ba ba za a ce sama da kai ba a Allah shi ne mafi alkhairi ba kai ba dai da aka ce sama da kai to kenan shi ma akwai ɗan nasu alherin Allah da ya fi shi ne to wallahu khairun Allah shi ne mafi alkhairi minka ba kai ba thawaban ta fuskan ba da lada idza uti'a idan aka bi shi don Allah shi ke da aljanna da zai bada idan an masa da'a walam yaqulu ashaddu azaban basu ce Allah shi ne mafi tsananin azaba ba kai la yansibu sharra ila Allah dan kasu danganta ainihin sharri zuwa ga Allah wannan shine abinda mai tafsiri ya tafi akai Allah shine fi sani wa anna khairahu shamil kuma alkhairin Allah gamamme ne shi yasa suka ce wallahu khairun sai suka ce wa abqa wa abqa Allah shine mafi wanzuwa minka ba kai ba azaban ta fuskan azaba idza usiya idan ainihin aka saba masa thumma bayyanu sababa qaulihim sannan sai suka yi bayanin sababin fadarsu da suka ce khairun wa abqa Allah shine mafi alkhairi shine mafi wanzuwa to anan Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan al'amari shin fir'auna ya zartar da wannan narko nasa ko bai zartar ba wannan matsala ce da malamai suka yi tawakkufi al-imam al-hafiz ibn kathir yana ganin cewa fir'auna ya zartar saboda akwai wani athar na ibn abbas yana cewa asbahu saharatan wa amsau shuhada sun waye gari suna masu sihiri suka yi yammaci a matsayin shahidai ma'ana ya zartar kenan to amma wasu malamai shi ma abdurrahman as-sa'idi a cikin tafsirinsa tafsirul karimin rahman fi tafsir kalamin mannan yake cewa to wata aya ko hadisi ba su ambata fir'auna ya zartar ko bai zartar ba sai ce to amma abin da za a iya fahimta shine bai zartar ba domin da bai zartar ba allah da ya ba da labarin bai zartar ba kuma da abin ya zama ainihin mutawatiri domin kashin fir'auna a bisa abin da ya ambata ya kasa yi ya ce to abin da za a iya fahimta cewa ya zartar da wannan abin da ainihin ya yi nufi to allah dai shi ne mafi sani ta yiwu ya zartar ta yiwu ainihin bai zartar ba to ana nuna cewa lokaci ya yi to si yasa za mu iya tsayawa a nan abinda muka yi daidai muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren kuma ya ganar da mu daidai din Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana bata bata ne ya ba mu ikon nisanta sa iyayenmu wanda suka rasu Allah ya ji kansu da gafara da rahama wanda suke raye Allah ya ba mu ikon cikawa da imani Allah ka yaye mana wannan zama na ɗarɗar da muke fama da shi a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ɓata ɓata ne ka ba mu ikon nisanta sa ya Allah duk abin da yake damun mu ga baki ɗaya wanda muka kasa sa mafita Allah ka yaye mana shi ka ba mu mafita ya Allah bukatu da muke da shi na alkhairi zuwa gare ka Allah ka biya mana domin kai ne mai iko a bisa dukan komai Allah ka azurta mu da yin komai domin ka Allah ka sa muna daga cikin wanda suke dacewa da rahama da gafara da yantawa daga wuta a cikin wannan wata mai albarka abin da za mu yi na daidai a cikin wannan wata Allah ya ba mu ladarsa abin da zai iya wa mun yi na kuskure Allah shi yafi mana kuskuren اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم هدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين